sai ka samu liman a raka'a ta biyu kai ita ce raka'a ta farko ko ka samu liman a raka'a ta hudu ta ka ce ta uku kai kenan wai tunda kai kabbara ka zamna sai sai in zaka mai kitse baka yin kabbara tunda kai kabbara ta ka kabbara ka ce ta tashi kai ka zamna kenan ba ka kabbara a sunna ce tashi da kabbara bayan zama wannan dalilin bin liman ne su suna ya yarsa ai kabbara sha kaza ce ka ƙara an ka ƙara kabbara nan ya ce ba in tunda kai kabbara makon ka zamana ne wurin tashi ne kai wurin tsayuwa ne kai ka zamana kai kabbara ka anan in zaka tashi kai masabuki ana magana sana magana masabuki da ya samu raka'a ta biyu ta liman ko ya samu raka'a ta hudu shi iya cikin ta uku wannan ake ce an zai tashi zuwa ci ko sannan shi bai kabbara to ba haka bane ba duk tashi da kabbara wannan bin liman ya ƙara ma kabarori mun karanta a baya bin liman zai kara ma bakabara ba zai kara ma ma zaman tahiya ya kara ma zama ma ya kara ma tahiya da komi misali mun ka misali zai bin liman zai mai da maka sallaka mai magariba mai zama biyu ko kamar ta zama hudu ya ce bai zakai bin liman ga maka magariba zaman ta biyu amma za shi ga wani hali ka yi zama hudu a magariba a ina ki samun zama hudu a magariba mai zama biyu ka zo liman ya taso daga ruku'i na raka'a ta biyu magarba ya taso daga ruku'i da ya je a raka ta biyu ko zama zai tahiya ko ba raka zai tahiya ba ka tahiya daya kana da raka daya baka ko daya in liman ya tashi ya je ka raka shi ta uku kai ta kaje ta daya ba tahiya ba zai ko ba yi da kai ka shiga banki manzon ka shiga ka zaka ta daya ce zama za ka ko ai tahiya tahiya nawa ga bi kai sai ya bi kai raka nawa gare ka daya yanzu liman ya sallama kana raka daya in ka tashi raka ta nuna ka ba ta bi raka ba ba ta ma za ka yi ba ka yi tayya tayya nawa gare ka uku raka zama ba ka zama tashi ba ka yi ba tashi kuma ko kuma ka raka ta uku kuma dole ka zamana ka ya zama hudu me ka haka nan bin liman na ke nan dalilin bin liman ya canza masalla kakka ga wancan tawilin ai ba ka bara wani tashi dalilin bin liman ka'ida ce a sunna dukkan zama za a tahiyya kuma lokacin tahiyya yanda nan ka'ida wurin tashi zuwa zuwa raka'a ta biyu ta uku dole a kabar a tashi haka da ka'ida kuma kenan yanzu nan ya karantar da mu wa yukabbir hili ya kumin suna tayi nan kun gane mu bayanin na baya ko eh dan kawai ne rikice mu a rikita shi ba magana rikici abin a hili yace wa yukabbir hili ya kumin suna tayi iya ta iyayin kabbara lokacin tashi daga raka'a ta biyu ba'adar julusu bayan ya zamana kidan zai meke he kafara yanzu ne ya ga mana wurin kabarori a cikin sallah ya ga mana sallah guda raka'a guda gaba daya kuma sauran haka zaka yi yanzu sai wa ana abi sayyid bin khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku' qala اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد abin da yake ruwaya ta abu sa'id al-khudri wannan ruwaya da muka kare da mun ce da mun bukhari ya kata muslim ya kawo ta wannan ita ruwa muslim ce abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku' in ya dago kai daga ruku'i sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamd aina mun yi magana na tashi da ko za a dago da sami Allah liman hamida nan ya magana bayan an tsaya iya Allahumma rabbana ka gane ya kai lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ahla thana'i wal majd to mun kan fasara ana Allahumma rabbana lakal hamd ya Allah ubangijinmu ya ubangijin dukkan godiya kai ta kalmomi na godiya na hakika sun tabbata gare ka kai kada ke da hakkin din wannan kalmomi na godiya mil as-samawati wal ard wannan kalmomi na godiya gare ka Allah cikon sammai da kasai wa min amashita min shay'in ba'd da cikon duk abin da ka so bayan sama da ƙasa ma nan kuma ta girma abin ne kira abu ne mai wadi ahalar sana'i wal majid ya Allah kai ne ka cancanta a yabe ka kuma Allah kai ne ma'abucin girma da ɗaukaka duka yaban Allah ne a haƙƙu ma ƙala al'abdu wa kulluna laka abdu wanda shine abinda ba mahi haƙƙin mahi cancantar abinda bawa zai wadi shine wannan kalmomi duk da cewa wa kulluna laka abu dukkan mu bayinka ne kaga dai Allah bayin mu dukkan mu naka ne gaba ɗayan mu eh laka abu dukkan mu bayi ne gare kaga dai Allah shine laka abu dukkan mu bayi ne naka Allah Allahumma la mani alima atait ya Allah ba mai hana abin da ka da ka bada wala mu'tiya lima man'ata haka Allah ba mai bada abin da ka hana ma yabtala lil nas min rahmatin fala musuka laha ma musuka fala musuka min ba'di ko so ta fatar Allah ce duk abin da ma yabtala lil nas min rahmatin fala musuka laha duk abin da Allah bude mata na rama ba mai rike ko bai san ko bai san ko bai hana haka kuma ma musuka abin da kuma Allah ya rike fala musuka fala musuka min ba'di ba mai zai bude mu tiyan sai kun koma ga Allah gaba daya shi ne komai hannun shi ba mai hana abin da ya bada haka ba mai bada abin da ya hana wala yanfa'ul zaljad min kaljad wani mai matsayi na aljad na farko cewa ma'abuci wani mai matsayi ko girma ko wadata girman shi wadata shi batta an fara shi da komi min kaljad dole he an samu abin daga wajen ka Allah kenan wadatar mutum matsayin mutum bai mai amfanin komi irin taimakon Allah ma'ana wani addu'a ke da ruwa ta musulun wani azkar ne da yake yi bayan ya taso da garku wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati azu ala aljabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadaini والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه abin da yake wannan ruwaya ta abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asujida ala sab'at azum an umarce ni in yi sujada akan gababuwa bakwai kurwar ta kawo umirna ba shi kadai ba kenan duka amana umarni a san kenan Allah shi ke ba wannan umarnin amma amon umarnin yin sujada ala sab'at azum akan gababuwa ko kashi bakwai sai ce alal jabaha akan goshi a baki lafazi ce akan goshi amma da ya gwada hannun shi sai dangwala hannun akan hanci alal jabaha ya gwada ya gwada hanci maimakon ya gwada goshin ya ce alal jabaha ce waliyadai ne warrukubatai ne da gwiwa biyu ya ce kuma wa kafar kadame ne da ƙarshen ƙawahuwa guda biyu kenan ƙawahuwa ya kuma ce ya tsotsi kenan na suna bakwai ga goshi ɗaya ga hannu guda biyu uku ko gwiwa biyu biyar ƙawahuwa guda biyu bakwai shi ne wata ruwa ke cewa لا صلاة لمن لا يمس جبينه ما ما يمس جماعته كما لا صلاة لمن لا يمس أنفه ما يمس جبينه يا شيخ واي باب صلاة ga wanda hancin shi bai taba ƙasa ba yanda goshin shi ya taba kenan shi sai anan da zai harba da ce goshi amma ya dora hannu akan hanci kenan da hanci da goshi abu guda ne sujada da su ake sujada an ce kun babu sallah ga wanda goshin ya taba hanci bai taba ba kamar ya kallon baya sun koyi haka kenan duka ake so su ta kai ga ƙasa wannan shine gaba bakwai kenan umirtu an asjuda ala sab'ati azum amman umarnin yin sujada akan gababuwa ko wanda kasusuwa bakwai ala da jabhati akan goshi wa ashara bi yadihi ila anfi da hannu ya goda hannun shi akan hancin shi sai haka ala da jabha amma ya dora kan hanci wal yadaini da hannu guda biyu wa rukubataini da gwiwa guda biyu wa atrafil qadamain da karshen kawahuwa biyu kana ya tsotsi ga ana kan adam iya kawo tsotsin shi amma suka da kibla wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo wa an ibn buhaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla wa sajad farraja bayna yadayhi hatta yabdu wa bayadu ibtayhi muttafaqun alayhi dinnan da kan mun muna cikin sifar sallata annabi sallallahu alaihi wasallam ibn buhaina ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza salla ya kasance in yana salla wasu jada yazo sujada farraja baina yadayhi yana bude tsakanin hannuwan shi iya budewa hannun shi hatta yabdu wa bayadu ibtai hal aga horin hammatan shi aga horin hammatan shi nan an kama magana hori kenan na nan an ce mahiya bai barin gashi tare da yawa don ya kasa akwai bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin gashin hammata da gashin gaba da yankan warce da rage gashin baki annabi ya ce sabai iyaka kololuwa karka huce kwana 40 baka taba sa ba baka taba harcen ka ba ko gashin gaba ko gashin hammata ko ko gashin baki a sharin ba saje ba gyara musu ba gashin baki kai wuce kwana arba'in baka taba su ba to kenan nan iyakar ta anau kenan yana budewa to illa wannan budewa yan uwa ana magana akwai bambancin liman da ba kowa a daman shi da hagumikin shi da kai da abokan sallah kana zungura wani da gushin da gwiwa hannu nan bai dace ba kai ka san da kai kana iya budewa amma ba ta da ka bu ka bankare zaka cutar da wani na dama ko abokin ka dole ka tara da haka nan kana iya miƙe hannunka a bude amma wani zai haka zai banga banga zai ma banga banga zai iya gugan gadan da guyo hannu ba haka nan wa an al-bara bin azib radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فدع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم برا بن عازب كيش البراء بن عازب كيش رضي عنه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sajadta idan zaka yi sujada kidan bara kan iya iya karanta da shi ne yanda ake sallah in zaka yi sujada fada'aka fa ka aje tayin hannunka ya taba kasa eh aje saman kasa warfa mirfaqai ka dago tsintsiyar hannunka kenan gwiwa nan a sama take na na hana shinmu da hannu a ƙasa shi ne magana kenan ka ajiye tayin hannu amma tsaye hannu da gwiwa hannu ya zama to a sama take ka ajiye sa saman ƙasa dan nan akwai kamar siffa ce ake ce ta kwancin zaki ko dabbobi masu warauta ba haka nan yin kwancin kare wa an wa'il bin hujur shi ma da wannan ruwaya ta musulunci سي رواية وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا ركع فرج بين أسابعه وإذا سجد دم أسابعه نعم أبن دكي بالأباري وائل بن حجر cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza raka'a in yi ruku'i farraja bayna asabihi na so gaya maka hatta yanda ake ɗora hannu akan gwiwa a cikin ruku'i yana kaman damke gwiwal ya tsotsin a buɗe suke bai damke saka ya tsora akan gwiwa a buɗe ya tsotsin yake wata ruwa ce kaman iya mai damkan gwiwa kaman iya mai damkan gwiwa shi kan ya tsotsin a buɗe suke amma wa iza sajad in ya sujada damma asabi'a yana matsi ya tsotsin su kalli alƙibla wata ruwa gama sai yake a wajen sujada ya ajiye saman ƙasa su kalla ƙibla amma yin ruku ya bude su a cikin in kama gwiwo shi bude su yake wannan rawar hakim kuma duk hadisin ya inganta illa akwai masala ta gama kawa idan ya yi sujada an ce rasa kadamai ruwa cikin sula na albani ya kashi a halin sujada yana gama kawa shi guda biyu likas yake an kai sujada ko da kai da mamun kuna gama kawa a lokacin sallah to amma an kai sujada kowa sai ya matsi kaho shi a sujada ba a gama kafa sai akwai wani ya turu ma kafa a lokacin sujada inda aka tsaye a sujada kowa ta kai shi yake kowa ne gama kaho shi tashi da gama ba ruwan shi ta dan shi eh zaka gama kawawan ka wuri guda in kai sujada an ta zo ayi tsaye ne ake gama kawawa wa an aisha radiyallahu anha qalat رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا عائشة رضي الله عنها تكي بعد الأباري cewa tana ba da labarin cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an tace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da zaman harde a ce samar ku te zaman yan sarki ce samar ku te zaman harde musulmi da kuma ana ci bayan bayan an ce harde samar ku te taimatal ko wani bugaji buzuncin taimatal zaman harde da haka ka yi kwahon ka su girma su girma ka yi kura da kwahonka ka zama kan takashinka shi ne ka zama kan takashin kwahon ka har da su sun shiga cikin juna ɗaya ƙasar ɗaya shi ne mutarbiyan to amma wannan an samu manzan irin wannan sallah a halin da ba shi da lahiya aka ce a halin rashin lahiya wanda bai iya yin sallah a tsaye to in zai sallah a zamane irin wannan zama shine kambacin tsayuwarka za ka haɗe ƙawonka ka yi karatu ka yi komi tsare ka yi rukuyi in ka taso za ka yi sujada sai ka warware ya yi kace ka sujada in wanda ke sujada ne wani shine zaman sallah ta marar lahiya in kuma ka yi sujada kuma ne ka yi ishara rukuyi ƙasa ka yi ɗan sunko ya maza wurin sujada ka ƙara sunko ya sama da rukuyi ka yi ƙasa da rukuyi kai ka ƙara sunko ya da yawa amma da inda an sujada kuma ya warware a ji a sujada kuma yanzu dai nan zama mutarabbi'an zama ne na mun bayani a baya dai irin zama da muka mun bayani zama nawa a sallah zama hudu muka yi a sallah akwai iftirash akwai tawarruk akwai alikaa akwai tarabbu shine zaman a tawarruk shine zama da ake zamana kan bangaren hagu akan takashi kenan a kafa kafar dama kafar hagu tana kasan kasan su shine tawarruk zama na iftirash zama kan kawar ta hagu a kawar dama shi ne iftirash alika'a zama kan diddigi wanda ake aka soce da kaɗe karanta biyu ake yin shi sai wannan shi ne tarabu zaman hudu kenan wannan ruwa ya ruwa na sa'i kuma wasu hawo ibn khuzaima dizai ruwa ta inganta da tabbas sai wa an ibn abbas wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني روى الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وساه الحكيم عبد الله بن عباس كيتشوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين نكنا إذن كسجدة تأيا da ka ɗago daga sujada ta ɗaya mai kake hudi shi ne magana zikirin da za ka yi gashi Allah magafirli Allah gafarta mini warhamni ka ji kaina wahadini ka shirye da ni wa'afini ka bani lafiya warzuquni ka arzuta ni me saura duniya san wannan an gama kobi wannan rawul arba'a gaba ɗaya kuma ruwa ta inganta cikin sai musulun wani balaraban daji ya zo irta ya rasulullah allimni kalamin aqulu ya manzo Allah ka karantar da ni maganar da zan rika faɗa kira azkar sai ce qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم يتفهوا لا لربي فما دي تأسوا لأنا دك أبا تعالى نيني مقرين نينا وا نسام تكون بالني أنا كتير لا إله إلا الله بابا أمو ذلك قسكي سي الله وهذا لا شريك له شي كان يكي بين أبو كنت ريا الله أكبر كبيرا الله مهي كرما مهي كرما alhamdulillah guda ta tabbata ga Allah kasira mai yawa wa subhanallahi rabbil alamin tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu la hawla wala quwwata illa billah zamu su ba tsima da bara ba damar kauce masa ban Allah ba damar bautar kalin bautar Allah duka illa billah ya taimakon Allah al aziz al hakim mabwayi mai hikima yace fa hawla da rabbi Allah dole ya Muhammad ya rasulullah wanda Allah dole na Allah ne ubangiji na ne ni somali ni ne gare ni a ciki ni dawa me zan me wayo ne ya ce kun ka ce allama gafirli warhamni wahadini warzuqni annabi ya shirya wata ruwa annabi ya lissafa allama arhamni allama gafirli warhamni wahadini warzuqni annabi ya ce ya ce fa haula takafika dunaka akhiratak wannan sai sama ka dunaka lahirak in ka samu wani an kare ka gama duniyar lahira in ka samu wani addu'a kenan nan bayan ka dago daga rukuyi daga sujada ta farko abinda ake kenan zikirin da ake yi bayan an dago daga rukuyi kai daga sujada farko kuma da wannan zikirin za mu ga zikiri ne wanda yake annabaci wannan zikirin ya isan maka duniya da lahira gaba daya kenan ka samu komai duniya lahira shine Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wata ruwaya allama gafirli warhamni wa'afini warzuqni wata ruwaya duka lafazin tabbata allama gafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ko ne dai a ko jibin tabbata da tabbata ko karin wajibin ne ba daga ita ma ta tabbata wajibin ne ba kina wannan azkar ne masu rumu a lokacin sujada kai lokacin ka sujada ta daya kafin ka koma ta biyu za mu tsaki da mashi gajarta kai baka hala Allah magafirli kai da ka dago daga sujada ka zamna Allah magafirli warhamni wahdini warzuqni ko ko wannan da muke shi ma ya inganta wannan shi mai yamsa kan shi ma cewa Allah magafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan nabi sai isan maka duniya ka lahiraka dan ka samu gafara ta Allah ka samu rahama ta Allah ka samu shiriya kuma Allah baka lafiya daga azaba daga komi kuma Allah ya arzuta ka daga rage mai kasa duniya ka samu komi a duniya Allah taimake mu sai wa ammalik bin fuwairis radiyallahu anhu annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusalli wannan wani abu ne shi ma da ya ga manzo Allah yana yi da cikin sifar sallaci yace shi ma da fuwairis ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yace amma fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida ruwa al-bukhari wannan shine mas'alar istira istira wannan jirsa kin ta istira mun san ka ta zaman hutu zikiranta jirsa istira wannan sunan malamin game da wannan sunan a sunna ka samu ba raka'a ta biyu kai ita ce raka'a ta farko ko ka samu liman a raka ta hudu ta ka ci ta uku kai kenan wai tun da ka yi kabbara ka zamna yasa in za ka mai zai baka yin kabbara tun da ka yi kabbara ta ka kabbara ka ce ta tashi kai ka zamna kenan ba ka kabbara a sunna ce tashi da kabbara bayan zama wannan dalilin bin liman ne to suna ya yarsa ai kabbara sha kaza ce ka ƙara an ka ƙara kabbara nan ya ce ba in tun da kai kabbara maimakon ka zamna ne wurin tashi ne kai wurin tsayuwa ne kai ka zamna kai kabbara ka anan in za ka tashi kai masabuki ne ana magana suna magana masabuki da ya samu raka ta biyu ta liman ko ya samu raka ta hudu shi iya cikin ta uku wannan ake ce an zai tashi zuwa ci ko sallar shi bayan kabara to ba haka bane ba duk tashi da kabara wannan bin liman ya kara ma kabarori mun karanta a baya bin liman zai kara ma ba kabara ba zai kara ma ma zaman tahiya ya kara ma zama ma ya kara ma tahiya da komi misali mun ka misali zai bin liman zai mai da maka sallaka magariba mai zama biyu ko kamata zama hudu ta ce bai za ka yi bin liman ya maka magariba zaman ta biyu amma za shiga wani hali ka yi zama hudu a magariba a ina ake samun zama hudu a magariba mai zama biyu ka zo liman ya taso daga ruku'i na raka'a ta biyu magariba ya taso daga ruku'i da ya je a raka'a ta biyu ta ko zama zai tahiya ko ba ka da tahiya ba ka tahiya daya kana da raka daya baka ko daya in liman ya tashi ya je ya kara ka shi uku kai ta kace ta daya ba ta ba zai yi ko ba yi da kai ka shiga miƙe manzon ka shiga gurin ka saka saka ta daya ce zama za ka yi ko ai ta yi ta yi nawa ga bi kai ta yi bi kai raka nawa gare ka daya yanzu liman ya sallama kana raka daya in ka tashi raka ta nuna ka ba ta bi da ka ba ba zama za ka yi ba ka yi ta yi ta yi nawa gare ka uku zaka zama akwai zan tashi ba kai ba ka tashi kuma ko kuma ka raka ta uku ko dole ka zamna kai zama hudu me ka haka nan bin liman na ke nan dalilin bin liman ya canza masalla kaka ga wancan tawilin ai ba ba ka bara wani tashi dalilin bin liman ka'ida ce a sunna dukkan zama za a tayya kuma lokacin tayye yanda nan ka'ida wurin tashi zuwa zuwa raka'a ta biyu ta uku dole a kabara tashi haka ne ka'ida kuma kenan yanzu nan ya karantar da mu wa yukabbir hi da qumul sanatayn nan kun gane bayanin na baya ko eh dan kawai ne rikice mai a rikita shi ba magana rikici abin da yi yace wa yukabbir hi da qumul sanatayn iya ta iyayin kabbara lokacin tashi daga raka'a ta biyu ba'da julus bayan ya zamana kenan zai meke he kabbara yanzu na ga mana wurin kabbarori a cikin sallah ya ka mana sallah guda raka'a guda gaba daya kuma sauran haka za ka yi yanzu sai wa ana abi sayyid ibn khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku' qala allahumma rabbana lakal hamd ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد abin da yake ruwaya ta abu sa'id al-khudri wannan ruwaya da muka kare da mun ce da mun bukhari ya kata muslim ya kawo ta wannan ita ruwa muslim ce abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku' in ya dago kai daga ruku'i sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamd aina mun yi magana na tashi da ruku'i ko za dago da sami Allahu liman hamida nan ya magana bayan an tsaya iya Allahumma rabbana ka gane ya kai lakal hamd ko اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد ممكن تفسر أنا اللهم ربنا لك الحمد يا الله وبنجيجمو يا وبنجيجمو دكا غوديا كي تتب kalmomi na godiya na hakika sun tabbata gare ka ga kada ke da hakkin din wannan kalmomi na godiya mil as-samawati wal ardi wannan kalmomi na godiya gare ka Allah cikon sammai da kasai wa min amashi ta min shay'in ba'd da cikon duk abin da kaso bayan sama da kasama nan ko an ta girma abin ne kira abu ne ne wadi ahal sana'i wal majd ya Allah kai ne ka cancanta a yabe ka kuma Allah kai ne ma'abucin girma da daukaka duka yaban Allah ne a haƙƙu ma ƙala al'abdu wa kulluna laka abdu wani shine abinda ba mahi haƙƙin mahi cancantar abinda bawa zai wadi shine wannan kalmomi duk da cewa wa kulluna laka abdu dukkan mu bayanka ne kaga da Allah bayan mu dukkan mu naka ne gaba ɗaya mu eh laka abdu dukkan mu bayi ne gare kaga da Allah shine laka abdu dukkan mu bayi ne naka Allah Allahumma la mani'a lima a'tait ya Allah ba mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima man'ata haka Allah ba mai bada abin da ka hana ma yabtala lin nas min rahmatin fala musuka laha ma musuka fala musuka min ba'di ko so ta fatar Allah ta duk abin da ma yabtala lin nas min rahmatin fala musuka laha duk abin da Allah bude mata na rahama ba mai rike ko bai san ko bai san ko bai hana haka kuma wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike fala musallu min ba'di ba mai zai bude muku tiyan sai kun koma ga Allah gaba daya shine komai hannun shi ba mai hana abin da ya bada haka ba mai bada abin da ya hana wala yanfa'u daljad min kaljad wani mai matsayi na aljad na farko cewa ma'abuci wani mai matsayi ko girma ko wadata girman shi wadanda shi batta an fara shi da komi min ka dole he an samu abin daga wajen ka Allah kenan a- da wadatar mutum matsayin mutum bai mai amfanin komi irin taimakon Allah ma'ana wannan addu'a kenan ruwa ce ta musulun wannan azkarin ne da yake yi bayan ya taso da garkuwa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعزو على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه abin da yake wannan ruwaya ta abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asujud ala sab'ati azum an umarce ni in yi sujada akan gababuwa bakwai kurwar ta kawo umirna ba shi kadai kenan duka amana umarni a san kenan allah shi ke bai wannan umarnin amma amon umarnin yin sujada ala sab'at azum akan gababuwa ko kashi bakwai sai ce alal jabaha akan goshi a baki lafazi ce akan goshi amma da ya gwada hannun shi sai ya dangwala hannun akan hanci alal jabaha ya gwada go- ya gwada hanci maimakon ya gwada goshin ya ce alal jabaha ce wal yadaini wal rukubataini da gwiwa biyu ya ce kuma wa kafin kadame ne da ƙarshen ƙawahuwa guda biyu kenan ƙawahuwa ya kuma ce ya tsotsi kenan na suna bakwai ga goshi ɗaya ga hannu guda biyu uku ko gwiwa biyu biyar ƙawahuwa guda biyu bakwai shi ne wata ruwa ke cewa la salata liman la ya masu jabinuhu ma ma ya masu jama'atu kamar liman la ya masu amfu ma masu jabinu ne a shewai babu sallah ga wanda hancin shi bai taba ƙasa ba yanda goshin shi ya taba kenan shi sai anan da zai harba da ce goshi amma ya dora hannu akan hanci kenan da hanci da goshi abu guda ne sujada da su ake sujada an ce kun babu sallah ga wanda goshin ya taba hanci bai taba ba kamar ya kallon baya Eh, sun koyi haka kenan duka ake so su ta kai ga ƙasa wannan shine a gaba bakwai kenan umirtu an asjuda ala sab'ati azum amman umarnin yin sujada akan gaba uwa ko ta kasusuwa bakwai ala da jabahati akan goshi wa ashara bi yadihi ila anfihi da hannu ya gwada hannun shi akan hancin shi sai haka ala da jabaha amma ya dora hannu kan hanci wal yadaini da hannu guda biyu wa rukubataini da gwiwa guda biyu wa tarafil qadamin da karshen kawahuwa biyu kana yatsu daga shi ana an da iya kawo tsotsin shi amma saka da kibla wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo wa an ibn buhaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla wa sajad farraja bayna yadayhi hatta yabdu wa bayadu ibtayhi muttafaqun alayh dinnan da yawan kan mance muna cikin siffar sallata annabi sallallahu alaihi ibn buhayna ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza salla ya kasance in yana salla wasu da yazo sujada farraja bayna yadayhi yana bude tsakanin hannuwan shi iya budewa hannun shi hatta yabdu wa bayadu ibtayhi hal aga horin hammatan shi a ga horin hammatan shi nan an kama gana hori kenan na nan ce mahiya bai barin gashi ne tare da yawa don ya kasu akwai bayanin cewa annan salasalama ya yi bayanin gashin hammata da gashin gaba da yankan horce da rage gashin baki annabi ya ce sabai iyaka ƙololuwa karka huce kwana arba'in baka taɓa su ba baka taɓa harcenka ba ko gashin gaba ko gashin hammata ko gashin baki a sharif ba saje ba gyara musu ba gashin baki kai wuce kwana arba'in baka taɓa su ba to kenan nan iyakar ta ɗanau kenan yana buɗewa to illa wannan buɗewa yan uwa ana magana akwai bambancin liman da ba kowa a damar shi da hagumikin shi da kai da abokan sallah kana zungura wani da gushin da gwiwa hannu nan bai dace ba kai ka san da ka kana iya budewa amma ba ta da ka bu ka bankare zaka cutar da wani na dama ko abokinka dole ka tara da haka nan kana iya miƙe hannunka a bude amma wani zai haka zai banga banga zai ma banga banga zai iya gugan ka dan da gwiwa hannu ba haka nan وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فدع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم براء بن عازب كيشا براء بن عازب كيشا رضي عنه يكيشا من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سجدت إن ذاك سجدا كلام براء كان يا كلام ترى شيء يندأك سلا إن ذاك سجدا fada aka ka aje tayin hannunka ya taba ƙasa ya aje saman ƙasa warfa mirfaƙai ka ɗago tsintsiyar hannunka kinin gwiwa nan a sama take na hana shinmu da hannu a ƙasa shi ne magana kenan ka aje tayin hannu amma tsintsiyar hannu da gwiwa hannu ya zama to a sama take ka ajiye su a saman ƙasa dan nan akwai kamar siffa ce ake ce ta kwancin zaki ko dabbobi masu warauta ba haka ne yin kwancin kare wa an wa'il bin hujur shi ma da wannan ruwaya ta musulunci sai ruwaya ta wa'il bin hujur radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana kana idza raka farraja bayna asabi'ihi wa idza sajada damma asabi'ahu nan abin da yake ba labari wa'il bin hujur cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan raka in yi ruku'i farraja baina asabihi na so ga maka hatta yanda ake dora hannu akan gwiwa a cikin ruku'i yana kaman damke gwiwal ya tsotsin a bude suke bai damke haka ya dora akan gwiwa a bude ya tsotsin yake wata ruwa ta kamar iya mai damkan gwiwa kamar iya mai damkan gwiwa shi kan ya tsan abu da suke amma wa idza sajad in ya sujada damma asabi'ahu yana matsi ya tsutsun su kalla alqibla wata ruwa gama sai yake tsutsun a wajen sujada ya aje saman kasa su kalla alqibla amma in ruku ya bude su a cikin in kama gwiwa shi bude su yake wannan rawar hakim kuma duk hadisin ya inganta illa akwai masala ta gama kawa idan ya yi sujada an ce rasa kadamai ruwa cikin sula na albani ya kashi shi a halin sujada yana gama kawawon shi guda biyu likas yake an kai sujada ko da kai da mamun kuna gama kawa a lokacin sallah to amma an kai sujada kowa sai ya matse kawo shi a sujada ba a gama kawa da akwai wani ya turu ma kawa a lokacin sujada inda aka yi tsaye a sujada kowa ta kan shi yake kowa zai gaba shi tashi zai gama ba ruwan shi ta dan wanshi eh zaka gama kawawon ka wuri guda dan kai sujada an ta zo an tsaye ne ake gaba kawawwa wa an aisha radiyallahu anha qalat رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا عائشة رضي الله عنها تكي بعد لاباري cewa tana ba da labarin cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an tace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla da zaman harde a ce samar ku zaman yan sarki ce samar ku zaman harde musulmi da kuma ana ci bayan bayan an ce harde samar ku te taimatar ko wani bugaji buzuncin taimatar zaman harde da haka ka yi kwahon ka su girma su girma kai kula da abubuwanka ka zama kan takashinka shi ne ka zama kan takashin abubuwan ka har da su sun shiga cikin juna ɗaya ƙasar ɗaya shi ne mutarabbiya to amma wannan an samu manzala irin wannan sallah a halin da ba shi da lahiya aka ce a halin rashin lahiya wanda bai iya yin sallah a tsaye to in zai sallah a zamne irin wannan zama shine kambacin tsayuwarka za ka haɗe ƙawonka ka yi karatu ka yi komi tsare ka yi rukuyi in ka taso za ka yi sujada sai ka warware sai ka kai sujada in wanda ke sujada ne wanda shine zaman sallah ta mara lahiya in kuma kai sujada kuma ne yake yake ishara ruku'i kasa kai dan sunkuya maza wurin sujada ka ƙara sunkuya sama da ruku'i kai ka kasa da ruku'i kai ka ƙara sunkuya da yawa amma da in dai an sujada sai a kuma ya warware a ji a sujada kuma yanzu dai nan zama mutarabbi'an zama ne na mun yi bayani a baya dai irin zama da muka min bayanin zama nawa a sallah zama hudu muka yi a sallah akwai iftirash akwai tawarruk akwai alika'a akwai tarabbu shine zaman a tawarruk shine zama da ake zamana kan bangaren hagu akan takashi kenan a kafar dama kafar hagu tana kasan kasan su shine tawarruk zama na iftirash zama kan kafar ta hagu a kafar dama shine iftirash alika'a zama kan diddigi wanda ake aka aka so da karanta biyu ake yin shi sai wannan shi tarabbu zaman hudu kenan wannan ruwa ruwa nasa'i kuma wasahawu ibn khuzaima da ruwa ta inganta tabbas sai wa an ibn abbas wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bayna sajdatayn allahumma ighfir li warhamni wahdini وعافني وارزقني روى الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وساو الحكيم عبد الله بن عباس كيتشوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين نكنا إذن كسجدة تأيا da ka ɗago daga sujada ta ɗaya me kake hudi shine magana zikirin da za ka yi gashi Allah maka firli Allah gafarta mini warhamni ka ji kaina wahadini ka shiryar da ni wa'afini ka bani lafiya warzuquni ka arzuta ni me saura duniyar san wannan an gama kobi wannan rawul arba gaba daya kuma ruwa ta inganta cikin sai musulun wani balaraban daji ya zo sai ya rasulullah allimni kalaman aqulu ya manzo Allah ka karantar da ni maganar da zan rika faɗa kina azkar sai ta qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukuratan wa subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billah al-aziz al-hakim ya ce fa haula da rabi famadi ta rasu da wannan duka abata Allah ne ni mai gare ni ni nawa zan samu duk wanda ba Allah ne annabi ce ka ce la ilaha illallah babu an mota da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kada yake bai da abokin tarayya Allahu akbar kabira Allah mai girma mai girma alhamdulillah guda ta tabbata ga Allah kasira mai yawa wa subhanallahi rabbil alamin tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu la hawla wala quwwata illa billah zama su ba tsima da bara ba damar kauce masa ban Allah ba damar bautar kanin bautar Allah duka illa billah ya taimakon Allah al aziz al hakim mabwayi mai hikima ya ce faula da rabbi Allah dole ya Muhammad ya rasulullah wanda Allah dole na Allah ne ubangiji na ne ne famali ni mai gare ni a ciki ni dawa me zai me wayo ne ya ce ƙul ka ce allama gafirli warhamni wahadini warzuqni annabi ya shirya wata ruwa annabi ya lissawa allama warhamni allama gafirli warhamni wahadini warzuqni annabi ya ce ya ce ya ce fa wallahi takafika dunaka akhirata wannan sai sama ka dunaka lahiraka in ka samu wani an kare ka gama duniyar lahira in ka samu wani addu'a kenan nan bayan ka dago daga rukuyi daga sujada ta farko abinda ake kenan zikirin da ake yi bayan an dago daga rukuyi kai daga sujada farko kuma da wannan zikirin za mu ga zikiri ne wanda yake annabaci wannan zikirin ya isan maka duniya da lahira gaba daya kenan ka samu komai duniya lahira shine Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wata ruwaya allama gafirli warhamni wa'afini warzuqni wata ruwaya duka lafazin ta tabbata allama gafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ko ne dai a ko jibrin tabbata da tabbata ko karin wa jibrin ne ba daga ita ma ta tabbata wa jibrin ne ba kenan wannan azkar ne masu rumu a lokacin sujada kai lokacin kai sujada ta daya kafin ka koma ta biyu zan matsaki da muhin gajar ta kai baka hada Allahumma ghafirli kayan da ka dago daga sujada ka zamna Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni ko ko wannan da muke shi ma ya inganta wannan shi ya tsaka kan shi ma cewa Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan nabi sai isan maka duniya ka lahiraka dan ka samu gafara ta Allah ka samu rahama ta Allah ka samu shiriya kuma Allah baka lafiya daga azaba daga komi kuma Allah ya arzuta ka me ka me ka duniya ka samu komi a duniya Allah ta nake mu sai wa ammalik bin fuwairis radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli wannan wani abu ne shi ma da ya ga manzo Allah yana yi da cikin sifar sallaci yace shi ma ga fuwairis ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yace amma fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida rawahu al-bukhari wannan shine mas'alal istira istira wannan jirsa kiran ta istira mun san kanta zaman hutu zikiranta jirsa istira wannan sunan malamin kamar wannan sunan a sunna zama da ake idan mutum ya taso daga raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku shi ne annan malik bin hurus ke ba da labari ya ga annan sallar salama in ya ta ɗago daga in dai wuturi ne shafi wuturi misali nan wuturi yadda wuturi ba ba wuturi da dare ba a duk in dai a wuri ne mara shi ne zakanar fi wuturin min salati in iya cikin mara a sallar shi ba sallar wuturi ba nan wuturi na mara ke ne in mai mara nan kenan raka'a ta ɗaya za a tafi raka ta uku za a tafi shi da marai to a nan ya ce lam yana had manzana bai tashi bai zabura ya meke kenan zuwa raka ta gaba hatta ya stawi ƙa'idan sai ya koma dangalgal ya damun azamna sai ya daidaita azamne tukon ya tashi wannan masala magabata an samu ganganu da dama kanta wasu ce ba a yi wasu ce ana yi din da wasu matsala da ake samu a nan akwai masu cewa wai annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne lokacin da ya tsuwa wasu ce a bai lahiya ne to masala za mu gane da harko kayan mace magana su ba su nassan magana cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya ji sun istara zama da ake na raka ta ɗaya ko ta uku ya yi ne dalilin tsuwa ko shekaru ko wasu lahiya babu wannan lafazin daga ɗaya daga cikin sahabbai babu ruwaya daga sahabi da yana bayani bayani ne na 'yan baya kowa shekara a yi shi kan wannan zama amma babu inda sahabi ce matsala yana zama saboda tsuwa ne abinda cewa yake ƙara hujjar haka sahabbai suna wannan shi ai sahabi ne kuma iya ba da labarin safasalin da annabi ga sallallahu alaihi wasallam to ai da shi ya kowa sani kin da baya koyi hakan ba balle ya ku shafa ce ku zuwa iya koyi mun ce annabi ga yanda annabi ga sallallahu alaihi wasallam kuna zuwa musu iya koyi sallan haka ga Abu Humayd ruwaya cikin ashabu sunan wace imma Abu Dawud kuma zukun zaka ibn Majah dai wannan ruwaya ta tabbata cikin ashabu sunan Abu Humayd ya zo cikin sahabbai da tabi'ai tare mutane ya ce zan karantar da ku da yadda na ga manzana sallah yana yin sallah ka zai kawo mutane sallah in annabai ke sallah hannun suka ce mu mun gani ba ya ce kun ganin zan gwada muku ni da na ganta ta wurin akwai sauran tabi'ai da mazgan nan ba sallah sallah ya tashi tsaye to a sallar da yake koyawa taron jama'a da ya zo raka'a ta ɗaya wajen tashi zuwa raka'a ta biyu sai dai dangalgale zamana tukun ya zaba ne tashi a cika ga ɗaya na ɗashi wa tsoho ne ba kuma iya koya musu siffa sallah nan zama a nan da ya ƙare sallar gaba ɗaya suka ce haka manzo Allah ya salaye ta shi ne albani ke cewa to wannan idan ka ce lalle za mu ce a ruwaya abu humaid shi ne ya ba mu wannan labarin amma ce wannan hadisi za a dangana aƙalla a wurin ce akwai sahabbai wajen goma kenan kamar wani tabbatawa ce za mu ce ruwaya ta sahabi sama da goma da ce da wuya ka samu ta sunna irin wannan ma za a kawo sahabi goma layi sunna ɗaya ma ya gata ta zama hujja ita wannan sabon gaba daya yanda ya sallar suka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ce kenan babu wata madogara kuma sallah yake koyawa da su ko shi ne ce amma da bai da lahiya ga yanda ko a cikin su wani ce a wannan sallah annabi ya tashi lahiya ne wa amma he magana ce ta an baya suke kawo annabi ya yi ta saboda ya tsuwa ko bai lahiya ne duk wannan fa'inta ce ta nasu ba babu nasi ce manzo Allah ya wannan zama saboda rashin lahiya shi ne cikin tababul minna albani ya kawo masa'alar wannan masa'ala ce lalle wannan zama akwai masu cewa ai a cikin siffar sallah annabi ya koya musu salata babu wannan zama ce an kai wannan zaka tura sunna da yawa ta sallah yace ma hadisi musu sallah nan abu ne bai kaba karatun sura ko fatiha ko ko tahiyya ko ayyana ba kaba yace dama hadisi ibada sallah ana gama shi ne wannan ya kawo wannan ya kawo ko iya ka kaba zama sallah wani ya kawo abin da wani bai kawo ba da abin da tabbata sahabi ya kawo wani bai kawo ba bai tuli wani abu yace kololuwa abin da za a ce hadisin na na zaman zama raka ta daya kuma ta istira yace kurin a ce wasu ruwayoyi ba su ambace shi ba amma ce babu ruwaya guda da ta ture kace manzo Allah bai har da mun mai kawo magana ta, ta Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal dan shekaru ya mai tambaya an mai tambaya Ahmad bin Hanbal akan zama da ake yi na isra zama raka ta ɗaya ko ta uku mai matsayin wannan zama ya ce to ni ina ga dai in mutum ya zama ba ce ya laifi amma shi ya ce iyakan hadisin rifa'a wanda ibn ahila ne ya rauto hadisin rifa'a shi a nan lafazi ne ya zo na hadisi na shi annabi annabi iya kowa mai sallah ya ce idan sajatta tafasujud wa tama'in تمعين ساجدا ثم رفع حتى تتبعين جالسا ثم سجد حتى تمن ساجدا ثم قم wannan ruwa ta kawo magana shi muke hujja shi Amr ibn Hanbal ruwa shi sabin ya ce annabi ya kawo musalla ya ce mun kai sujada ka samu nutsuwa a cikin sujada ka dago kanka daga sujada ka samu nutsuwa a zamne dangalka kana kuma ka koma sujada ta biyu kuma ka samu nutsuwa a sujada ta biyu yace kuma ka dago kanka a ta kuma ta kuma kuma ka tsaye su ma kuma ce kuma ka tashi to kaga anan kenan shine amr ibn hamka dogara kenan bayan sujada ta biyu ba sai an zama na ba ana iya tashi shi na bani kenan a wannan kololuwa cewa dai ke wannan zaman ko da ba sallah ba akwai shi wani ya kawo bika ba kenan bai cikin rukunin sallah na ce in babu shi babu sallah magana kenan iya cikin siffa sallah ko ce mustahabban sallah wanda ya sunna yayi na shi ya ce karshe imam amr ibn hanbal ganin sauran ruwawi daga baya shi ma mai kauya iya wannan zama a raka ta ɗaya ko ta uku shi da takaice dai kan wani ya kore ma shi da hira cewa an tsoho ne he tsoho ko wani abu kaza wanda ya yi sunna yayi kuma masala ta biyu dusu istira wajen maganar liman da mamun wurin kabbara balle mu anan da ba a san shi ba idan liman ya ce zai kabbara ta sauwa daga sujada ta biyu kan ya meke to wasu mamu da yawa za ka kashe mekewa eh za su gashi kada ka ba su suna meke suna tsaye da jiya haka zai sai suka ce to ana akwai masu ganin cewa kamar bin ba su iya cikin masu ganin haka nan duk da akwai ruwa ta kawo ya kabbara zan koyi tashi wasu su ce a nan kuma ya za ta shi ba kabbara ana akwai sabanin kabbara da za a yi a wannan zama in aka ce kabbara ce ɗaya za a yi to wasu yin su taso kabbara Allah an zamana kuma kabbar wasu ne wai wasu wasu su zama a kabbara guda ya a ja kabbara an dago daga sujada a ɗan zamana kuma ana sujada ya ko a mai kaja wata ɗin kabbara da ake to wannan matsala ce wasu kuma su to za a yi kuma in aka yi kabbara aka ɗago daga kabbara a zamna to in za a meke da me za a yi tashi kenan an ɗauke wani zikirin tashi wani rikin sa kenan shi da kamar bin ba su a walla iya ce wasu su ce a kurin tun akwai hadisi ya zo annabi ya kabbara ya zamna wurin ta ba ce ba ka wata kabbara wurin tashi kurin ka tashi akan to kasa cikin magana wanda zai yi ka sai a yanzu rashin kawo rudu a masallaci ko cikin jama'a kamar ra'ayin bin baz magana bin baz yake cewa tunda man kabbara ba cikin wajiban sallah ka kabbara kabbara gaba daya balle yin kabbarar na ga na ga mashhur hasan ne sai da suna ga cewa babu laifi ka taso ka dan zamana ba kabbara in zaka mai ka kabbara wannan ya yi zama rashin rikitarwa ga mamu ko a masallaci balle da ba san wannan zaman ba kuma nan magana liman bai yi don kayi ba laifi ba ne ba don misali a wata siffa ma liman baka ganin shi yanzu misali kamar nisa ina yi bana kabara ina taso yana zai zan daki kin mabi na bai sabana ko biyu ma ta kenan kana iya yi in ka taso ko da liman kin gaba ruwan kai ko bi ba kana kabara kana iya zama kuma ka tashi ga meki shi da ta kace magana kabara ba ta ta matsala dan kajin ga ta kabara kuma da yawancin ba ta ya saba sunna tunda kaza ka kamata yi amma dai akwai akwai rikitarwa ta hayaniya kware sai a nan mun kare wannan ruwaya ta maganar jus istira kurin ina ga za mu shiga magana ce sabuwa ta al'unut wanda maka fara hadisin hadisai na da dama ya kamata mu mai da suke nan karatunmu na harko eh mu gama masa'alolin da suke da alaka da alkunut sai mu yi su a zama guda ya yi da araba su a fara araba kenan yanzu dai mun riye karatunmu da jinsu istira kenan zama da ake na a dan huta zuwa raka'a ta biyu a raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku ya tabbata a sunna an tabbata suna ta iya cikin mustahabban sallah ana so amma bai ba sallah rashin shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته